لدي الذين تجمعون معنا وتيمموا بمناقب الرضوان فهم الذين أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الرحمن وهم الذين خلوا منابل خيرهم بين الرجاء والخوف للديان وهم الذين الإله قلوبهم بولاده ومحبة الرحمن وهم الذين أبروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان يتفرغون إلى المريض بفعلهم طاعاته والترك للعصيان
قال العلامة السعدي رحمه الله سعيد الذين تجنبوا سبل الغداء سعيدة أنا أمباني دشي أمطعم مبني للمجهول سعيدة أما قرآن شي أمباني دشيني أمطعم مبني للمعلوم فأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها سعدوا الإمام فخر الدين الرازي أتشي لتافن سا أساس البلاغة لتافن سنا قاموس كما لتافن لنا بلاغة قاموس ني أما كمنا في تمكة المجازات to ya ce ana cewa sa'ida kuma ana cewa su'ida so daga duk wanda mutum ya ce daidai su'idan ladina ko sa'idan ladina duk ya ɗauka sa'idan ladina ta jannabu subular rada waɗanda allazina ta jannabu subular rada waɗanda suka nisanci subula hanyoyin arrada halaka arrada alhalak suka nisanci hanyoyin halaka to sa'ida sun samu babban rabo sun samu sa'ada sun samu sa'ada akwai wata kasida a shirin subul karbawi a cikin diwaninsa ita ma nuniya ce nuniya ce akan sa'ada yana da kyau ku karanta ta ku ji ta ya ɗauki mai mutane suke ɗauka a matsayin sa'ada ya rika musu raddi masu ɗaukar sa'ada kaza ba haka bane masu ɗaukar kaza sa'ada ba kaza bane in Allah kai mu gobe zan fito da ita sai mu karanta mu ji sa'idan ladina tajannabu subulan rada waɗanda suka nisanci hanyoyin bata hanyoyin da ba na Allah ba to sa'ida sa'idu sun samu babban rabu sun samu sa'ada wata yammamu kuma suka yi niyya suka nufaci limanazilar ridwani zuwa ga masaukai na neman yadda Allah aljannatai kenan subulan rada hanyoyin halaka manazilur ridwani su kuma su ne ne masaukai na yadda Allah su ne aljannatai dama ba abinda ake nema ba kenan wa ridwan min Allah akbar duk wanda bai shiga aljanna ba to ba zai samu ridwanul lahi ba sharadin samun ridwanul lahi shine dukhulul janani dukhulul jinani eh mun gane ai fahumul ladina akhlasu su ne waɗanda abu na farko yanzu zai fara siffanta mana sifatu ahli sa'ada din sifatu ahli sa'ada din ku rika kirgawa sifatu ahli sa'ada din allazina tajannabu subulan rada wa tayammamu limanazil rizwani to lahum awsafu in aradta an ta'rifahum fa haka iyahum ga sunan fa haka iyaha za a ambata maka su وهم الذين أخلصوا في مشيهم سوني ولن سقي إخلافي شرع فرقو نا السير إلى الله mutumin da yake son ya tsarkake zuciyarsa to la budda min al ikhlas wannan marubuta sun tabbatar da wannan duk da akwai sabani akwai wanda suke ganin abu na farko shine at tauba tuba to ita kanta tuba ai sharadin ta sai da ikhlasi ai so daga wanda suka ce ikhlasi shine abu na farko da mutum zai rike kuma a cikinsa tauhidi yake ai la ilaha illallah ai ikhlasi kenan kalimatul ikhlasi shi za ki ce maqul wallahu ahad suratul ikhlas so daga abu na farko fahumul ladina akhlasu fi mashihim sune waɗanda suka yi ikhlasi a tafiyarsu za su tafi zuwa ga Allah suna neman su haɗu da Allah to abu na farko da ake buƙatar su fantu da shi shine al-ikhlasu lillah متشرعين بشرعة الإيمان سنن سنة متشرعين سنة بن شرعة dama asalin ashira a tsariƙa a tsariƙa su ilal ma'i idan aka ce shara'a ai ittakhadha tsariƙatan ma'i ya kama hanyar da za ta kai shi zuwa ga ruwa ruwan da zai sha ya fita daga kishi kai ya mutu to mutasharri'ina su ne waɗanda suke shar'anta ma kansu bi shari'atul imani da shari'a ta imani sharadi na biyu kenan shine mai almuwafaqa li sunnati rasulillah kun ga ya hada muku abu guda biyu لا يكون العمل مقبولا عند الله حتى يتوفر فيه شرطان الشرط الأول الإخلاص لله تعالى والشرط الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنغنيكم تكون سام شرط بي أو أن بيت فهم الذين أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الرحمن أبو نفوكو الإخلاص لله نبي المتابعة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو نبي كينا الفضيل بن عياض رضي الله تعالى عنه رحمه الله يكي لا يكون العمل مقبولا حتى يكون مخلصا وموافقا يكون مخلصا لله ويكون موافقا للسنة شيني الصواب دقم الصالح أن يكون صالحا وصوابا الصالح أن يكون فيه إخلاص الصواب أن يكون فيه موافقة ومتابعة لنبي الأمة صلى الله عليه وسلم وهم الذين بنوا منازل سيرهم كن سامو شرطنا نوا بيومنا كن سامو الإخلاص لله كن سامو المتابعة لرسول الله وهم الذين بنوا منازل سيرهم سوني وأن سوق جنا منازل سيرهم مسوقا تفيسوا بين الرجاء فكان الرجاء والخوف لكم الخوف للديان ga Allah ta'ala wanda shine mai sakamako kun samu sharaɗa na hudu alkhawf war raja duk bautar da zaka yi sai ka zama kana kana tsoro ko wa yad'una na ragaban wa rahaban wa yad'una na ragaban wa rahaban suna bauta mana ragaban suna fatan aljannar mu wa rahaban sannan suna jin tsoron wutar mu sai ka bauta ma Allah bain al-khawfi war raja kana ji fatan Allah ya karba aikin ka sannan kuma kana jin tsoron kada Allah madaukakin sarki ya ki karban aikin ka sharuɗa hudu ke wa humul ladina malal ilahu qulubahum sune waɗanda Allah malanan mala'a Allah ya cika qulubahum zukatansu bi widadihi da ƙaunarsa wa muhabbatin rahmani da kuma soyayya ga Allah mai rahama sharaɗi na biyar kenan almuhabbatu lillah kun ji sharaɗa biyar siffa su ta biyar annahum yuhibbuna Allah ta'ala allazina amanu ashaddu hubban lillah قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أن هذا شرط لا بيئة أو أن آية فاتبعوني يخبركم الله ويغفر لكم ذنوبكم kun ga sharaɗin farko al-ikhlasu lillah na biyu al-muwafaqa lis-sunna sharaɗi na uku al-khawfu sharaɗi na hudu ar-raja'u sharaɗi na biyar shine al-mahabba mun gane ai wa hum alladhina aktharu min dhikrihi sune waɗanda suka yawaita ambatan Allah fi sirri a ɓoye wal ilani da bayyana wal ahyani da dukkan lokutansu sharaɗi na shida shine me kasratu dhikr sifa ta shida tasu kasratu zikir kasratu azzikir sannan ya taƙarrabu na ilal maliki suna neman kusanci zuwa ga Allah mamallakin komai bi fi'lihim da ayyukansu ba'atihi yi masa biyayya wa tarkilil isyani da kuma barin sabo wannan baitin ne yake waye ya gano abin da yake nufi da shi na sa shi a wannan sharaɗi na bakwai kenan ko ba na bakwai ba kenan sifa ta bakwai mai kenan التقوى منا ما هي التقوى امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه تو يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعاته والترك للإسيان to me kenan at-taqwa so daga a cikin baitotan ku guda shida kun samu sufofi guda nawa kun samu sufofi guda bakwai siffa ta farko ita ce al-ikhlas siffa ta biyu al-muwafaqa lis-sunnah siffa ta uku al-raja'u siffa ta hudu al-khawfu siffa ta biyar al-mahabba ta shida az-zikru ta bakwai at-taqwa to mu je fi'ilul الفرائض والنوافل دعبهم
والنوافل دعبهم مع رؤية التقصير والنقصان مع رؤية التقصير والنقصان صبر النفوس على المكاره كلها صبر النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان شوقا إلى ما فيه من إحسان نزلوا بمنزلة الرضا فهم بها نزلوا بمنزلة الرضا فهم بها قد أصبحوا في جنة وأمان قد أصبحوا في جنة وأمان شكروا الذي أولى الخلائق فضله شكروا الذي أولى الخلائق ظنه بالقلب والأقوال والأركان بالقلب والأقوال والأركان فهبوا التوكل في جميع أمورهم صحبوا التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن مع بذل جهد في رضا الرحمن عبدوا الإله على اعتقاد حضوره عبدوا الإله على اعتقاد حضوره فتبوأوا في منزل الإحسان وتبوأوا في منزل الإحسان
توكبيا
بإذن الكمال والنوال دعهم مع رؤية التقصير والنقصان سبب النفوس على المبادئ كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان نزلوا بمنزلة الرضا فهم بها قد أصبحوا في جنة وأمان شكروا الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال والأركان فليوا التوكل في جميع أمورهم مع رب نفس برضا الرحمن عبدوا الإله على اعتقاد حضوره فتبوأوا في منزل الإحسان oh, alhamdulillah akwai tambaya ai ba a da bayan yanzu ai ba shi inda ba shi mai fa'idar tambaya eh aya hikayoyi da ake sakawa da hikari wanda aka ba shi
da- da romo da waina sai ya shanya roman ya ƙi cin wainar yin lokacin da zai ce ana so wai sai mun yi koyi da su a ko'ina ne ko A'a, ai abin da ake nufi ka ɗauka ana ka ana nuna maka mai isu yadda suka ɗauka lokacin su ya bambanta da naka yanayin rayuwarka ya bambanta da nasu akwai abubuwan da duk su ba su da su a lokacin su yanzu mu misali dan ana waɗannan bayanan in ka ana karanta tarihin magabata sun shagalta da hadisi da alƙur'ani yanzu mu tsakaninmu da Allah a zaman nan zai yi ka ce ba za ka saurari rediyo ba za ka karanta jarida ba ya za ka zama ka ga mutum ba zai fahimci abin da ake ma yi ba ƙur'anin ma sai zama mutum ya jan kwafi a cikinsa sau da ka kowane lokaci mutum yakan kalli yanayin lokutan ne amma ana karanta maka su ga zamanin su yadda yake ga kuma yadda suka ɗauki mahimmancin lokaci to kai ma a irin zamaninka shi yasa a duk lokacin da zamu faɗi wasu littafai da aka rubuta a irin waɗannan ɓangarorin mukan faɗi littafan da magabata suka rubuta sannan mukan faɗi littafan da 'yan zamani ko waɗanda suke rayuwa a cikin mu suka rubuta domin su suke ganin abin da ke faruwa in ba ku manta ba jiya na faɗa mana wasu littafai da aka rubuta akan mahimmancin lokaci ko na faɗi littafin shi al-imam ibn al-jawzi rahimahullahu ta'ala hibzul umar ko littafi ne da ke bayani akan mahimmancin lokaci sannan kaga littafin lata'iful ma'arif na al-imam ibn rajab al-hanbali kaga littafi ne shi ma da yake magana kan mahimmancin lokaci da yadda mutum zai ci gajiyar ya tsara littafin nasa akan tsarin watanni da ake da su na shekarar hijira to amma duk da haka sai na faɗa mana littafan da wasu malaman zamani suka rubuta na faɗa mana littafin Khalid Jarisi na faɗa mana littafin Ashir Yusuf Al-Qaradawi wanda shi yafi shahara ma a yanzu na faɗa mana littafin wani malami a Saudi Arabia a na Khalid Jarisi ne shine wancan mujalladi biyan sannan na rubuta na faɗa mana littafin Idaratul Waqt na Dr. Tariq Suwaidan wanda shi hadda hotuna a ciki da hotuna ma a littafin da charts tun da kun san shi administrator ne shi administration ya karanta PhD sa administration ya karanta business administration ya karanta so da haka ya san irin wannan abubuwan na planning to duk littafan su za ka ga akwai chart akwai tables akwai hotuna to irin waɗannan sai mutum ya ɗauka ya karanta to su ne za su daidaita maka ka san zamaninka a lokacin su ba tunanin mutum ya tafi aikin gwamnati kila amma mu yanzu kaga akwai aikin gwamnati ko nan nan su abdullahi gwanda ka koma ba tunanin tafiya aikin gwamnati kila sai noma sai kuma waɗanda su sojoji ne da sauransu kaga diyin wannan abu akwai su a zamanin su ba makarantar boko mun ku akwai zamanin akwai lokacin ba akwai makarantar boko to dole na buwan ba zai yi kai bayani akan cewa ai koyi da magabata ba tare da kuma ka kula da halin da ake ciki ba yanzu na zamanin ka shine kullun ana magana ka kalli abin da ya gabata sannan kuma ka kalli abin da ke faruwa yanzu to shine mutum ya zama wayayyi amma mutumin da zai kulla kofa sai ce ba ruwansa da abin da ke faruwa kulli man la yara قل لمن لا يغل أبنا أبنا منيني وي لا يغل لا لا لا, لا يغل محدث شيئا ويرى للأوائل التقديم شيء إن القديم كان حديثا وسيمشي هذا الحديث قديما kace ma wanda shi bai girmama yan wanda suke baya ganin yan baya suna da wata daraja ya ce ya ce ce to ai duk tsohon da ka gan shi duk sabon da ka gan shi da duk tsohon da ka gan shi da to sabo ne shi ma da sannu sabon zai zama tsoho so daga sai mutum ya haɗa tsakanin aljadid da alƙadi ka tsaya a tsakiya kar ka zama cikin waɗanda suke cewa su ba ruwansu da sabon abu kar ka zama cikin waɗanda za su ce su ba ruwansu da tsohon abu ka tsaya a tsakiya a cikin tsoho akwai fa'ida a cikin sabo akwai fa'ida sai ka ɗauka wanda yake mai kyau a ciki khairul umuri awsatuha na tsakiya shine daidai albattaluna ba na'am kawai a zama ake yi a zuwa ta fira a wajen shi shi bayi da abin yi mutane su ta zuwa ana zama ana fira to ya zama makan masu zaman gwaje kenan ai masu wanda ba su da aiki su suke zama a tafiya ko ya kamata masu aikin su zama suna da aikin su ne shi ne buga mana misali da wancan babban ma'aikacin da aka faɗa mana yana rayuwa a cikin ma'aikacin jarida shi bai yadda kawai a ci surutu ba haka nan shi ba ka da abin yi ne ka je kai aiki mana ana buƙatar mutum ya zama yana da manufa a rayuwa amma wannan bai ce ka a huta ba bai ce ka a huta ba mun gane? abin da ya kasance ba harafi uku ba sannan bai da alif a tsakiya ba ha ba ina ina harafi uku harfa uku ne ba ba ha kaga harfa bibbi ne ja'u harfani amma kaga wancan idan ka ce in ka ce ni in ka ce ni ka gani hmm? la alif ba alif a ciki ba alif a cikinsa ba mai alif ba ne yanzu idan ka ce sad ba ga alif a tsakiya ba sannan kuma ka samu wani harafi a tsaki a ƙarshensa to Mm. Sai mun gane magana ba ne. Tuwa ya zo a fashi. Wa zo a fashi ga yana a cikin littafin sunna. To ya inganta, ka je ka duba kutubus sunna. Yana nan hadisi ne sahihi. Ko a Sheikh Albani, a Sheikh Albani ya kashi a cikin Sahihul Jami'is Sahih. Shi dai ba shi kaji ba. Ka je ka faɗa ma wani ka ce ya kai mai hukunci. Amma wanda zai kawo wannan hadisin ya ce hadisi a ce ya ce ba ma hadisi ba na bai san abin da yake yi ba. Inda dai wani hadisin ka ji an wata magana an jawo ba wani hadisin ba. Ka je ka sake bincikawa. Gobe sai ka zo mana da bayani. In kai kuskure to amma mu dai ba mai kuskure ba hadisi ne sahihi abinda sai na kama ka fuskokin sa ba na ce maka ziyada al-mustaghfirun shazza ce at-tawwabun wa khairul khatta'in at-tawwabun amma karin al-mustaghfirun shazza ce kaga shi ba da ka nake ba ke kun yi mu tashi
mun bayanin ya fi da kuma da ba ana magana a kan da ake magana ina da shi ana ana na kuɗi a kan niyyar da ke Mm.
kamar wanda zai sanda ishaɗi a bai magarba ba sai ya zai da limami zai ishaɗi sai wani sai amfani da taimama a wani ne sai ya fitar da limami shi ya ta a niyyar shi ya niyyar ƙasa hudu To akwai malaman da suka faɗi haka suna gani iyaka abin da ake magana a kai shine sallar su bata zama ɗaya ba kuma zai riga liman sallamewa su ka'idoji ba ka ɗaukan wata ka'ida ƙwara ɗaya ka bar wasu ka'idojin idan kana son ka kubuta a addini to sai ka ta- ka tattaro ka'idojin da suke da alaka da juna sai kai hukunci yanzu bari in buga maka wani misali da da likita a nan ko pharmacist zai ce maka in za su ba mutum magani in ka je wajen likita akwai maganin ciwon kai ka ce kanka na ciwo sai ya gwada kai gaba wata matsala bace ta haifar maka da ciwon kan nan kila gajiya ce sai zai rubuta maka maganin ciwon kai sai ya tambaye ka kana da alsa so da kada ya baka maganin da kuma kaga maganin ciwon kai ne general amma kuma mai ulsa ba zai sha shi ba akwai maganin da kuma an je sai a ce ma mace tana da ciki in tana ciki ba za ta abata ba akwai maganin da in aka je mace tana shayarwa sai a ce tana shayarwa sai a ce ba za a bata ba to irin waɗannan ka'idojin irin su na shari'a ne ba ka ɗauko wata ka'ida ƙwara ɗaya ka ce za ka yi aiki da ita to sai ka ɗauko kuma shin akwai wasu ka'idojin da za su taimaka mata yanzu ka ga innamal a'malu bin niyyati to wani sai ya ja maka kuma inna ma ju'ila li imamu li utamma bihi fala takhtalifu alayhi an sanya liman dan ai koyi da shi ne kar ku saba masa to kaga dole sai ka kalli waɗannan ka'idojin so daga ba da ko wata ka'ida kwara ɗaya to a ce ita za a yi aiki da ita sai an kalli sauran wasu ka'idoji da suke da alaka da ita shi kenan mun fahimta yanzu wani sai zai ce maka yana son zai sai gida banki zai bashi bashi kuma da raba sai ka maka innama sai ce maka ad-darurat tubihul mahzurat to kai kuma sai ka masa ka'ida sai ka ce ai ma yubahu lid-darura innama yuqaddaru bi qadri ad-darura ko daga kai yanzu wannan lalura ce ka ce zaka sai gida ta bashi kai tari mana ka gina to kaga dai wannan abubuwan suna nan akwai su da yawa a cikin musulunci mutum ba ya ɗauko ta ƙa'ida ya aiki da ita ya bar wasu ƙa'idojin da kuma suke da alaƙa da ita ko kuma cikon wannan aikin ba zai cika ba kai sai da wannan ka'ida ka fahimta to shine wannan jiya ban kira ba a kira ba ali lawal ka zo jiya ka zo ya ko wannan sunan wannan attendance din zai muku amfani nan gaba za ku ga amfani shi za ku gane Muhammad Aminu Nuhu ka zo jiya ka zo yau ko Habibu Abdulrahman haka ne Jamilu Shehu Rabi'u Lawal jiya da yau Muhammad Amin Isa bai zo jiya ba yau ma bai zo ba ko ya zo jiya علي محمد لول عبد البشير لول إبراهيم مرتلى جميل عبد الله يا زوجي بي زوجي بدا ما ce za musu shifcin za musu shifcin na makaranta malaman sakandare abdulmalik ibrahim ba zo jiya ba hashim haruna ko inda baka zo ba yau wani wani yau ne baka zo ba ko na hau ko ka guje ma ka'idoji ne ɗalibu ɗalibu la ya ajilu nura sabihu a ya sani ya zo jiya jiya ya ce ba zai samu zuwa ba famitas ismail sa'idu abdulaziz aliyu aka zo ba nisfu labbaik a ina ka zan jiya usman lawal su ɗaliban jama'a ne aminu adam najib ismail ta ina legas ilawa عبد الرزاق عبد السلام سينا تلا تلا دان كمبيوتر ابراهيم صالح ادم شيني هيد بوي كو ko ba head boy bane ina bil jabbar ba shi bane head boy ah umar ya ce head boy ne shi kai umar akwai shahadatu zuri kudu abdul jabbar ka zo Ali Adam Abubakar Adam ka zo kwana ɗaya ba Abdulrahman Hassan Muhammad Saleh Umar M. Imam Sufiyanu Aliyu na Ismail Ahmad Qasim Aliyu can na gan shi fa a sabon garkasu can wajen gidan dambe yana da tafiya shi kaɗai ya rataye wata jaka ya sa shi tunika na tsako waya na kira shi waya shi ba ta shiga ya shi kaɗai can wajen karfe sha ɗaya da rabi na umar lawal da shi kyauta muhammad sani haruna ibrahim yazid bello kwananka hudu baka zo ba na mishi buloli ɗazu a gona da indoki wani a duniya ina manta abdullahi zakariya za na ɗauka fa tarihi ne wannan shi za kuke ganin nake ban cewa ka kashe ta ɗauka waɗannan maganganun tarihi ne ko menene ko da watan wata rana ko menene baitin malam malakili ya ce wannan dai shine hotona wanda idan ku yake kallo na ko ku ci ne Allah ya ji kana eh in na tafi menene in na tafi gun sarki na ne ko menene Abdullahi Zakariya ah ya samu damuwa yau Abdulhadi Haruna ka zo jiya sannan su Suleiman kazo jiya da yau imran hamza na'am subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه